من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى مسلاة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنا سكت برني شيهو يوم ريتين ثلاثة شاشدة قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashirin da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu jiya mun kammala a'a mun kammala tafsirin suratul muzammil ba aya guda ta rage mana aya ɗaya kenan ta rage mu kammala tafsirin suratul muzammil sai mu shiga makauciyar ta tagwanta a suratul mudassir إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أفركم سورة الله تبارك وتعالى يكرى النبي إنسان إن أيها المزمل قم الليل ya kai na lulluɓe tashi zuwa sallar dare to a nan Allah bai faɗi cewa muminai a wannan lokaci an ɗora musu wannan aikin ba amma surar ba ta yi nisa ba duka-duka ayoyinta ishirin ne a aya ta ashirin sai Allah ta'ala ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayhi ubangijinka yana sane ya kai manzo cewa kana tsayuwar abin da yayi kasa kasa yayi kasa da sulusayil layl wato awa takwas sulusi biyu na dare wa nisfahu Allah ya ga kana sallar rabin dare awa shida wa sulusahu kuma Allah ya ga kana sallar sulusin dare awa wa ta'ifatun min alladhina ma da wani yanki na waɗanda aka tare da kai kaga wani nuna maka waɗanda aka tare da shi a wani lokaci su ma sun tashi kiyamul layl su a tare da shi wani lokaci ba su da yawa asali mutanen gidansa ne khadija ce matarsa da zainab babbar yarsa da ruqayya mai bi mata da karamar su ummu kulsum fatima ba haife ta ba lokacin in kuma haife ta ba ta yi wayon da za ta za ta yi sallah tare da su to sai kuma ƙaninsa aliyu wanda zaune ki gidan tare da shi sai kuma bawansa zaidu su nawa kenan shida sai babban amininsa abubakar sai manyan abokan abubakar da ya ja usman da abdurrahman ibn auf da talha nawa kenan kun kai ga goma to watakila lokacin da wannan ayat ta sauka duk ba su wuce su din ba amma Allah ce wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wata kungiya ta wanda a tare da kai su ma duk Allah ya ga kuna tsayuwar dare wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah shi ke hukunta ko shi ke ƙaddara gwargwadon dare da rana wani lokaci dare ya ƙaru akan rana wani lokaci rana ta ƙaru akan dare alima allan ta husuru Allah ya san in aka bar ku don wannan hukunci ba za ku riƙe shi ba kuɗin nan goma kuna iyawa ko sha biyu ko sha bakwai amma miliyan dubu ɗaya ɗari takwas ba za ta iya ba ma'ana tun da al'umma faɗaɗa take yi to ana la'akari da wanda an mafi rauni ana la'akari da na ƙarshe fataba alaikum Allah ya yi afuwa da tuba gare mu faqra'u ma tayassara min alquran yanzu an dauke maganar nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi an dauke wannan ma tayassara min alquran ko shafi da wuce kake iya minti bakwai ya isa an samu sauki ko ba samu da Allah bai dauke wannan ba fa yanzu mafi karancin sallar da zamu yi duk dare awa hudu جاء أدنى نصفه أو ينقص منه قليلا يكون ثلثي كده haka kowa da bayan sallar isha'i dole ne shiga gida ya sallar awa zama da bane bai ci duniya ba mutum da zai iya wannan wasu Allah ya ce da fakar kuma ta yasar bil Qur'an an muku afuwa abin da duk ya sauka na Qur'ani ku karanta dama lokacin sumorin ba su da yawa za ka in ka iya kai raka a biyu shi kenan kai bacci a ranka alima an sai kunu minkum marda Allah yana sane da cewa za a samu marasa lafiya ce wanda tsayuwa mai yawa za ta ba su wahala wa akharuna yadribuna fil ard akwai wadanda suna can suna kwadago a cikin ƙasa yabtaguna min fadlillah suna neman falalar Allah mutum ya tashi daga Sokoto zai je Maradi ko zai je da Magaram ko zai je Jalingo ko zai je mai duguri kuma in an ce kyamun lalle wajibi ta da dare ya yi dole ya tsaya ya kyamun lalle sannan ya cira kuma ya tafi akwai wahala ko babu tana ce wa akharu na yuqatilu fi sabilillah wasu kuma suna suna jihadi kaga wannan aya fa ta sauka tun ba magana jihadi don haka ubangiji yana magana ne ga al'umma wadda a tafi nan gaba yace don haka ne faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauwaka na qur'ani kun sallah ta aikata ba ne wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa aqridu Allah qardan hasana ku rika ba Allah rance mai kyau kuna yin sadaka kuna alheri da Allah zai damu ku shi don haka hasara ce a ce duk da wannan sauƙin da aka yi kai baka sallar dare ko da ka abinci ci baya ne a ce an ɗauke maka wannan nauyi don ka samu sauƙi an baka dama daga minti hudu har zuwa awa hudu har awa takwas kai abin da ya sauka a ce ko minti hudu maka yawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ahlul qur'an da kira na musamman yace autiru ya ahlul qur'an Allah rammomi ku rika witiri ira wani an ramma nan yaji wannan magana sai ta ai babu dama minti uku ne kai witirin alarmomi daban da na gaba garin mutane kun san ko hizo nawa sai na usman yake witiri da shi hizo 60 hizo 60 yake witiri da shi gaba ɗayan qur'ani don haka in kana iya arba'in babu laifi babu laifi ko ishirin kai babu ko amma dai in kana allah ramma a ce ba ka iya hizo goma ma'ana kai sauka a kwana shidda ba ka iya hizo shidda kai sauka a kwana goma to ka tashi aiki a zero shi ba zero ɗin na malam kabiru gombe behind the snake point kana allah ramma amma ba ka iya sauka a kwana shidda ko baka ya kwana goma bayan alkur'ani ya tara kuma saurin kubcewa in baka ya tara ba sai ka rasa shi to da kawai Allah ya ba su kyautar alkur'ani su rika qiyamul layl su rika tashi cikin dare suna sallah kuma ba ina nufin wanda suka haddace duka kadai ba ko da juz'in an magare ka Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi kowane iri ne za ku same shi a wurin Allah saboda Allah baya coge mala'iku ba su kwange yadda kaga kyamarar nan in kyafta ne sai ta nuna za ka kyamarorin mala'iku suke za su zo maka da littafi la yubadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa Allah ya ce wajadu ma'amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka komi kai za ka isko shi a nan hadiran an zo da shi an naɗa kasar ɗin gashi nan an yi majiki da don haka duk abin da kuka gabatar na alkhairi in sadaka ce in sallah ce in zikiri ne in tilawa ce in sada zumunci ne in magana mai kyau ce in wa'azi ne in karantarwa ce in ma neman ilimin ne duk abin da kai min khairin ta ji duhu inda Allah rekod ɗinsa na a gudan Allah matsala guda da ke iya kama ka matsala kai ridda wannan kan duk abin da kai sai a ridda virus ce sai a sa ta kone duk aikin ka amma ita ma malamai sun ce inda mutum zai dawo ya yi tuba nagartacce Allah zai dawo masa da wancan za a yi retrieving files ɗin shi gaba ɗaya amma ridda delete all ce control A delete za a yi highlighting duk aikin rayuwar shi sai a share shi gaba to amma da ya tuba ce Allah ka yafi mutu a ce control Z sai a dawo baya a ba shi kayan shi gaba daya kuma a ce plus ladar tuba na tuba shi ba ibada ne da sauraka musulmi mu gode ma Allah duk abinda muke yana nan a ciki yanzu wani wannan azumin da muke na talatin ne ga rayuwarsa ramadana na talatin wani na ashirin da biyar ne cikin ku akwai wanda na sha biyu ko mu hamsin muke lissafi to wanda ya yi azumin ramadana ɗaya biyu uku hudu har ashirin kuma yana nan a duba wanda aka batar ya za a shiga wuta tsakani da Allah ku roƙi Allah ɗaure da aiki mai kyau duk wanda ya ƙara a kanka ya wuce ka shi yasa ake girmama dattijo a musulunci saboda kayan ka ta sami Allah wani manhamidu ya riga ka duk wanda ka gani da farin gemu yana musulmi to tsawon ɗan alwala da sallah ne to duk wanda ya baka shekara guda a musulunci ka girmama shi duk wanda ka ba shekara guda a musulunci ka ɗauki kanka sino ne a gurin shi don in ba mutuwa za ka yi rayu bayan ka zai cin maka zai cin ma iyaka kwallo mutu ya tana filfili farilla guda ta fi duk na filar da ka yi da da shawwal zuwa sha'aban wannan azumin da kake yafi su to kaga inda wani zai zo yayi wani ramadan ba da kai ba ya kware ka wuce wannan shine abin da hadisin Talha da abokan shi yake nunawa cewa ga wannan ya shahada ga wannan ya mutu shekara guda bayan shi bai shahada ba amma sai aka yi mafarkin wannan yana gaba a aljanna misali ce ba ya samu azumin ramadana bayan wannan ba ta kashe duk da wanda ya shahada kana iya wuce shi da mi da samun ƙarin shekaru a musulunci ba ka tsufa a musulunci in dai ana bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ibada daidai da Allah ya ce ba karamar daraja ba ce so ku roki Allah tsawon rai amma mai albarka wanda kuma Allah ya takaita masa ba Allah ya sa masa albarka ga abin da ya bashi akwai mutanen da sun yi takaitaccen rayuwa amma albarkar su ba ta gushewa irin su imamun nawawi irin su hafiz al-hakami mai ma'arij al-qabul irin su ibn abd al-hadi al-majri ibn taymiyyah al-muharrar fi al-hadith kullum babu rana guda da za ta fito ta faɗi sai wani ya karanta ilimin su ya musu addu'a in ma bai yi addu'a ba dai in ka karanta ba ka ta ba wasu lada yanzu akwai radda Allah ka wayuwar gari a kare ba karanta arba'un na wuya ba in ba karanta nan garin ku ba an karanta wani gari riyadu salihin ga malamin mu wahaf sa'id ibn wahaf al-qahtani ne hisnul muslim akwai radda aka wayar gari ya kare ce babu da karfi sun musu to shi ya tsaure matan shekarar karshe da muka haɗu da shi mun na shi wurin aikin hajji wasu sarakuna guda hudu daga ƙasar Ghana sun musulunta sai aka shirya musu dina tare muka yi musu dina bayan na dawo hajji ba daɗi na jihar su ya je wajen shekara biyar shida bakwai ne yanzu amma ya manyanta ya fi shekara fiti to kaga ga tsaure ga albarkar rayuwa sa lokaci uwayenmu in suka cika muka yi wasice ma mutanen gida shakar ku samu damuwa wannan lokacin tafiya sai ya riga ma yayi domin abin da ya tarin in bai gabe shi zai ci in ba a mutuwa a koma ga Allah ya wannan kishin da muke ji shi za mu ci bore sa da shi sa mutuwa ga mumini ba abin damuwa ba ce abin da dai ake so a mutu cikin imanin kar a fita وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا شيني ما في الخير كما يا ما في كرم لا دا دومين الحسنة بعشر أمثالها كوي أيك الهيري سوكو مذاباش واستغفر الله وني مغفر الله بي يوان أيك كككككككك لشي كتي استغفاري يسا أن صلى الله عليه وسلم إبادة ما دوت بيكاري سيما تركيا الاستغفار ديا قمع sallah da yake fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan yana gama qiyamul layl lokacin sahar yayi lokacin sahur me zai wal mustaghfirin bil asar kuna gama aikin hajji aka ce sun ma fi min haythu afada an-nas wastaghfirullah duk wata ibada kana yin ta roki Allah gafara saboda baka sani ba kai wanda yake so kai ta complete ko ka takaita inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai cikakken gafara ne mai cikakken jin kai kun gane wannan sura ta gwada mana nauyin annabta da ayyukanta Bittali sai ce nauyin malanta da ayyukanta ina annabta malanta ce da ƙari malanta ce amma mai karɓi saƙo da rai daga Allah malanta ita kuma saƙo ne daga manzon Allah wanda yake isarwa daga Allah to aikin da manzo Allah ke shi malami yake baka duk umarnin da aka bawa manzo Allah malami ya kamata ya kula da shi domin shi ne a cikin takalminsa to nan an magana ayyuka na ibada masu karfafa ka kazan da'iya na Allah kun san wani abu yanwa da yawan matsalolin da muke samu daga bangaren malamai masu da'awa daga raunin wannan tarbiyyar ne na koma ga Allah inda malami zai yi renon zuciyarsa ta hanyar yawan ibada da kankan da kai ga Allah da yin aiki da abin da yake faɗa da kauce masa abin Allah da cire son zuciya da ƙoƙarin sai ka gwada kai kai ne sai ka daƙile wani don kana so ya wulaƙanta to inda za mu cire waɗannan abubuwan daga cikin karantarwa to babu na ƙwarai kamar malamai sai sa Allah ta'ala ce inda ma yakhsha Allah min ibadi al ulama to amma shi dan yana nan yana bin malamai yana bin limamai yana bin ladanai yana bin yan kasuwa yana bin ɗalibai yana bin mata yana bin yara yana bin sarakuna yana bin talaka yana bin mamatsiyaci shi ba wanda ya raga ba don haka karka ga laifin malami ya yi ba daidai shi ma ɗan adam ne roƙon masa Allah shari'a kuma kullum ka auna ni da nau aiki da nawa ne wanda ya fi kusa da Allah Imran ibn Hussein ko wani cikin sahabbai ya so ya tsananta masa da namu auya magana ma'auya na sarkin musulmi sai ce kai saurara baka da ayyukan lada da kake fatan samun aljanna da su yace ina da su baka da zulumi da kake tsoro ya kai ka wuta yace ina da shi yace to me raba ka da ni ni ma haka ne yace kuma wallahi ayyuka na wani lada sun hina ka don ni ka tsaye da sallah ni ka tsaye da jihadi ni ka naɗa alƙalai ni ka raba fai'i yin zana na ayyukan gwamnati sai na kai rani duk sahabbai ne da mu sai saranda wai abin da nake so in ce ko da wani ya yi ma Allah laifi ko ya yi ba daidai ba ganin ka to kar ka ɗora kanka a kansa ji da zunubin kai ta mutum shi wataƙila yana da wata khabi'a ta alheri da Allah ya ɓoye masa wadda kilina ce za ta wanke duk waɗannan abubuwan da an sa wanda kake gani wataƙila ya raga ma Allah ga wani mawuƙafi wanda Allah ya ce mishi da ya kai duk abin da kake so na gafarta maka yadda kamar sa'an yi ba shi ma ɗin bai sani saboda haka an wautar da shi ɗan game da sha'aninsa shi ɗan yana ta dulumniya da shi shi bai san satifikinsa tana nan aje ta shiga aljanna don haka in dai mutum musulmi ne mumini ne ka kyautata masa zato kuma kar ka ɗauki kanka kafi shi don baka sami da tsakaninsa da Allah ba wannan shine ƙarshen tafsirin suratul muzammil ana roƙon Allah ɗauki sarki ya albarkace mu da abin da muka karanta cike ba mu iko aiki da shi sai tagwanta mai hakuri ina kananci don in na hausa lokaci wasu ba su ganewa tagwanta tawainiyarta suratul muddassir bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة المدثر wannan sura tana gaba da waccan makon ga jerin karatu waccan tana gaba ga wannan amma ga sauka wannan ita ce bayan kira sai da aka fara ce mashi kun fa anzir sannan da ba ka ce shi kuma laila ila qalil sannan ma'anarta ya ayyuwa al-muddassir qum da ya ayyuwa al-muzammil qum duk ma'anar guda ce wanda ya nuna in aka baka annabta baka da sauran zama to haka shugabanci ko wani iri in aka yi ka jagora cikin al'umma to baka da sauran zama a warware wannan matsala a fuskanci waccan wani cikin magabatanmu ina jin ko aminu kano ko Ahmadu Bello Saduna ya ce matsalolin Najeriya kamar rigar siliki kana tanko hena wannan na faduwa in ka dawo ma wannan kayan ka dawo wannan ma ya faɗi to an gama da matsalar Boko Haram ga matsalar banditiri da kidnapping ana cikin su ga ministan tattalin arziki ya kawo fayil ɗin talauci ya yi yawa ga ƙasa ana haka NDE ta zo ta ce rashin aiki ya yi yawa ana tsakiyar wannan ministan agriculture ya zo ce Allah ya taimake ka harkar noma sai mun tarbe su tun kafin damana ta zo ana cikin wannan malaman jami'o'i su taso su ce ilimi ya durƙushe za ka ba muna neman haƙƙi so ba ka rabuwa da matsala hum ya ayyuhal muzammil hum nan kuma ya ayyana mudassir ƙom a shi tsaye ta an ce tashi yin sallah nan kuma sai ka ce ƙom fa an gir a shi zuwa ba a shi kai gargaɗi mudassir da muzammil duk ma'anar su ɗaya alladhi tadassara wallazi tazammala ya kai na lulluɓe ya kai wanda ya sa bargo ya tattake yana jin tsoro ka aje tsoro tashi tashi zuwa wa'azi um fa anzir tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka daga nan aka fara shar'anta Allahu akbar shi saka ga duk motsin bubi ne akwai Allahu akbar a ciki da lokacin kiran da lokacin sallah ya shiga zaka ji lada ya ce Allahu akbar Allahu akbar ko in aka zo an tsayi sallah kuma Allahu akbar Allahu akbar ayi kama in za a tada sallah kuma Allahu akbar ركوعي الله أكبر سجود الله أكبر زما الله أكبر أكبر وتكنا غنيك كنا يسمع تفدون ده السمن سمي ذاك كوجر جيكي تاشي كريك كبر ألوك تندي كي سوكا كما كان سبحان الله كترك الله yasa kaga wani aikin hajji ba abin da aka yi kamar yawan kabbaro duk da jifa da ake yi makasudin shi ne mutum Allah ko wanda dutse ka ce Allahu akbar kabbarar ta yake so ka kirge ta ta dauki dutse ka je ba in kai bakwai ranar farko kai 21 rana ta biyu kai 21 rana ta uku 49 kenan in ka tsaya ta hudu kai 21 jifa 70 to da za a samu musulmi miliyan uku su yake haji ko ya jifa 70 kenan an yi kabbara miliyan 210 wurin wurin jifa kawai banda kabbara wurin istilamul hazar wurin dawafi wurin safa da marwa kan dutsen safa da kan dutsen marwa wurin tafiya so duk sha'irul hajji gaba daya an sanya su ne li iqamati zikrillahi ta'ala in kana dawafi wauta ne ka dauko ya kare asuru in ya zama da lura ba laifi abokan ka sun mace ba eh ina cikin dawafi na hudu mu haɗu bakin rijiyar zamzam ba laifi wani ke babu rijiyar zamzam ko mu muka san rijiyar zamzam babu sai yanzu da na a wurin shan iskan mu kamar irin yanzu ga azumi nan muka shigewa nan ɗaya da AC duk masallaci ka wancan lokaci mu sha AC lahiya lahiya kuma mu ɗibi ruwan zanzan mu kwarara don muka ana musifan zafi wancan lokaci cikin 80s duwa rabbaka fakabbir kai kabbara ka girmama ubangijinka da haka lokacin da kake kabbara ka rika jin wannan a zuciyarka sai girman Allah ne kake lokacin da lada yake Allahu akbar Allahu akbar ka rika faɗa ta da shi kana ji a zuciyarka mun girman mu ubangiji mai girma kuma kaga ba a ce Allahu kabir ba duk da masu girma ba amma girman kowa yana ƙasa da girman Allah wa siyabaka fa tahir ka tsarkake tufanka malamai sun ba wannan fassara da yawa ko suka ce wannan ne sutura ake nufi ka tsarkake ta musulunci tun tashin farin da tsafta ya zo ka san mai tsafta karka bari na jasa ta taba su kana fara karatun fiqihu a babin farko za a fara koya maka tsarki ta gama addinin ba abin da bai koya mana tsarkin najasa ta gaba daban najasa ta baya daban tsarkin mace tsarki in ranar juma'a ta akwai tsarki wanda ya shigo musulunci akwai tsarki in za ka yi sallah akwai tsarki so mumini kullum cikin ɗahara ce sa ba tsabtataccen mutum duniya kamar musulmi to da ka haushi nake ji in zo masallaci na ji mutum na kwari a cikinsa don bai kwatanta addinin ba addini bai duka zo cikin da baka na wari don Allah da warin albasa da warin dauɗa na gumi wanda ya tsima wanda ya fi banta kai ce to wanda ma uzuri ya sace albasa an ce ya tsaya wajen masallaci ya sallah sai kuma ka je ka yi aiki ka wuni ka yi shugul lokacin sallah ba za ka idan samu wuri ka kibanta ka watsa ruwa ka shigo masallaci ba wasu mutane ɗari an ci ƙazamai ne kwanakin baya ai kun ji wata wasiƙa da wata ta aiko mani ko na karanta wadda ta kunyata mu da yawa wallahi abin man kunya a cikin hausi kafafin take cewa wallahi malami dina in ya dun faro ramai ne wallahi ba musulunci ba ne game da addini to ba nawai koyayen suturan malamai ike magana sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taɓa jin warin bakin sa ba dun bakin bayye ba a'a dun baya bari har akai gaci an tambaye na Aisha radiyallahu anha ne ba abinka ce ba kai ka baka da lada amma dole ne ai ya faru tunda dai abinci bai shiga cikin cikin ba mumini mai tsafta ne da dadewa na na sha baku labarin wata gargama da muka yi da wani ko game da rashin tsaftar musulmi ce wani ne ko ina ganin duk duniya ba wanda ya tsaftar musulmi na ce ga yarin wa yake wanke hancinsa sau goma sha biyar a duniya in da mu baka wanke hanci sau uku a alwala akwai ranar da baka alwala sau biyar to ni da nake wanke hanci na sau goma sha biyar tsakanin da kai kazami da ko kashi kai baka wankewa irin tunisia irin sunan ƙasar nan ƙasashen musulmi ne da ke da jami'o'i wallahi ba su wanka sai mu tiyota guda bai wanka ba gare mu aka koyi cewa wai kullum ƙa'ida ce ɗan bai wanka amma kan ƙasashen musulmi baya-baya kun ba wani abu bane mentality kwakwalon ba haka yanzu duk wanda ya ratsa bari dai kan yi misali da garin mu masu saurare daga wani gari su jiya akwai tituna a garuruwan mu wanda in ka ratsa su har kunya kake ji na taɓa zuwa da bako a Najeriya daga wata ƙasa wallahi direba har ya ɗau ta hanya ne ce a'a ikwana wallahi bai da abin nan ba saboda abin kunya ne tunda ni na san kasu suka fi da wallahi yanzu da yanzu da gwamnati za ta ɗauki tsafta da muhimmanci wani kuɗi za ta kashe ba za a nemi 'yan ƙasa yanzu misali nan birnin sokoto a ce za a yi rajistar kamfani guda bakwai na na tsafta su yi rajista a lafta musu a aji su biya gwamnati an fa kai mu inda mai shayi fa zai tattaro wannan ganyen kwai da ledo da indomi wani zuba tsakiyar titi wai motoci su taka wani ne tunani gare ni wani ba misira cikin malamai muhammadu gazali ya ce ya tafiya ta ɗan italy da ɗan japan ya sha baku wannan labari ni ko karanta shi ne ko a wata lakta da ya yi a sudan na ji maganan da ya tare ne su ɗan italy ne da ɗan japan sun hau jirgin ƙasa suna fira sai suna shan matan juna ɗan ita ne ya ce wa ɗan jafar ka ji ƙazamin banza ya ce ni za ka ce maka zamai na zo garin kuma na ga duk wanda ya sauka daga bos na yake yadda tiket ya ce sai kula shi shiru wai wannan ɗan guntun tiket na bos ɗan guntun tiket wai yadda shi ƙazanta ce ya ce sai na ce ina ga sun zo masa ni ko sai na ce ina ga amma na je masar na gani ba wani tumbin ɗan suka yi ba gaskiyar magana ko a birni ba lai ƙauyukan da na shiga so duk dai mentality ɗin namu iri guda ne amma ba ba shi ne addinin mai karanta da kanka daga kowace irin najasa wasu ma suka ce wasu ya baka nan iyalanka ba ake ne saboda nisa'ukum harsun lakum ba wannan ba hunna libasun lakum antum libasun lakum to duk dai inda ka zo dai fatahir dai yana nan tsahara ce za ka addinin mu addinin tsarki da tsafta ne sannan wa rujza fahjur ka kaurace wa gumaka asalin da rujzu da rijzu asalin su shine sabo da gumaka da najasa duk rijzu ake kiran su da ka manzo ka kaurace ma gumaka to dama yana kusantar su ne a taukidi ne ta ka tsaya kan matsayinka baka ba gumaka kuma yana cikin abin da za ka yi da'awa ganin cewa kaurace ma gumaka wala tamliya wannan ga al'umma annabi halal ne amma shi ta ce kada yi saboda akwai rashin girma a ciki me yasa yake halal saboda mutum mai mutuwa yanzu misali mace ba ta mutuwa ta zo ta ce don Allah kayan araba gado a cire min buki dari mata wallahi da ɗaya ta yau na ba ta dubu biyar ana haka ba ka taimako ne amma wanda aka al'adanta ce zan taimake ka in lura ka ta taso ni ma in kyauta tashi ka taimake ne kuma in za ka taimake ni a kada ka yi gori ga mutane kana ganin abin da ka musu yayewa duk alherin da ka ba wa mutane kar ka musu gori wani mai hikima na ce abu biyu kar ka tuna su abu biyu kar ka faɗe su kar ka tuna alherin da kake ma mutane kar ka tuna sharrin da suke maka don haka wala tamnun tasarfir yana nufin karka rika ganin mutane da alheri da kai musu ila ka ba shi riga kullum ka kalle sai ka ji daɗi ka eh lalle riga ta tayi maka kyau in ma ba sa'a ba nan gaban jama'a ka kai rigar nan fa wanda tayi maka kyau wato ka jawo hankali su ya riga ka ce ko baƙe ta ce قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لك إن كان الهيري كان كذا كيش ديو وسكو سكتي برنامج نيو أنا ولا تنسى تستكتب ba عندك نبي kar kai ma Allah gori kana ganin ayyukanka sun yi kyau ko sun yi yawa rika kallon kai ni fannin na haɗu fa shekara ta goma ina kiyamun laili fa don Allah ya ce bai sosai ne an yi aikin banza saura ka daina yi wa Allah gori kana ganin kayi da yawa to ma'anonin wannan ayar dai malamai sun ba ta fassarori daban-daban waɗannan na cikinsu wali rabbi ka fasbir ka yi haƙuri don ubangijinka ba don kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa bin waɗannan umarni na Allah in muka bi waɗanda abuwa da aka ce kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahajur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir wannan umarnin guda shida ba wanda ka cimma manzo Allah gare su manzo Allah ya yi ba kowa zarra a cikin su don ka zo ga babin hakuri hakuri iri uku ne akwai hakuri akan bin Allah akwai hakuri akan barin sabon Allah akwai hakuri akan kaddarorin Allah duka waɗannan in ka auna mutane za ka isko manzo Allah ya wuce su a ciki haƙurin da Allah shi ne ya kai ma tun tashin farin da sallah ya fara kuma bai taɓa barin ta ba har wa ta sana neman masa sauƙi yana faɗin ban godiya a ƙafafunsa sun tsage saboda sallah in kana magana yin mutane alheri shi da bai taɓa ajiyewa duk abin da ya shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na jama'a da bayarwa yake in kana maganan haƙurin barin saƙon Allah shi ne wanda bai mata a saƙon ba bai taɓa yi ba in kana maganan ƙaddarori duk wata musiba da kasar tana cin mana adam ba wanda Allah bai ƙaddari ta cimma annabi wanda ya fi kowa so duniya uwar gidansa wanda ta fi kowa amfaninsa Allah ya karɓi ta najiya na a sati guda ya ƙara da ɗauke abu tsalib babbansa kuma ƙarin gashin kuma ya mutu mushriki da ma ya mutu bayan kalmar tauhidi manzo Allah ce ba ko ne Allah Allah ya kwanci kyauta ba kwanci to bai mutu mun yi sannan an ba shi karanci ƴaƴa maza masu rayuwa balarabe har gori yake in baka da haihuwa shi yasa ma da walid da yawa ƴaƴa ibn mugira yin manzo Allah gori Allah ya ce mashi inna shani aka wal abtar sai ba ka yi wa maza ko ka yi wa mutuwa suke ya haifi qasim ya haifi abdallah ya haifi tayyib ya haifi ibrahim ma da sauransu ba wanda ya kai munzalin aure cikin su ƴaƴan matan ma yana so su yana ganin su duka sun yi aure amma da ruqai da zainab da ruqayya da ummu kulsum duk mutuwa suka yi gaban shi fatimar da aka bari ya siranta masa ya ce an gaya mini ki za ki fara bina wanda musiba ce kawai musiba ba in kana maganan musiba irin wannan ta yan adawa faɗanin wanda ya gama da adawa irin manzon Allah yana jera gani ake kashe mabiyansa yana jera gani aka kore shi daga gare su to kaga duk wanda ka yi sai dai ka kamanta amma manzo Allah ya gaba da musiba ya da taka zazzaɓi wannan in manzo Allah ya nau'i yake don haka manzo Allah ya fi kowa haƙuri ta kowace fuska amma Allah na iya jarabtar ka in ya ga dama bai rigar man naka haƙuri ta wannan lokaci sai ka zama kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fa idan nuqira fi naqur فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير
fa idan nuqira fi naqur idan lokaci akai busa a cikin kaho lokacin da za a tada mutane wa nufiha fi suri fa jama'nahum jama'a aka busa kaho muka tara mutane ta duk duniya guri guda za a tara kuma yasma'uhum yasma'uhum ad-da'i wa yanfuzuhum al-basar duk nisan mutane kowa na ganin kowa kowa na jin maganar kowa lahira ɗaya haka Allah ce fa zalika yawma idin yawmun asir wannan rana ce mai tsanani ran tashin kiyama ba ranar da za a fito daga kabari yawmun asir rana ce mai tsanani alal kafirina ghayru yasir ba ta da sauki ga kafirai kun wannan aya tana min daɗi domin tun da Allah ce ba ta da sauki ga kafirai yana da mu'mini tana da shine mafhumul mukhalafa inda mu ba ta da sauƙi gare mu ba ce ba ta sauƙi ta ce alal nasi gairo ya sai ka ce alal kafiri ne gairo ya kana da sauƙi gare mu mummuni insha Allah to Allah ka sauƙi man tsayin wannan rana sai dai abin da ya kamata mu sani kowa yana tsayuwa da gwargwadon lodinsa gwargwadon nauyinsa idan matsayinka ya kai za ka wuce kamar walƙiya in bai kai ba ka wuce kamar mahayin doki in bai kai ba ka wuce kamar mai tafiya in bai kai ba ko da rarrafe ka iya wucewa don haka wani zai shekara ɗaya wani bakwai wani saba'in wani ɗari bakwai wani dubu Allah ka samu wuce cikin sauki Allah kuma kai mai hisabi mai sauki zarni wa man khalaqtu wahida ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد
ذرني ومن خلقت وحيدا برني da wanda na halitta ni halitta shi kadai wahidan dinnan ko dai ya zama ga fa'ili ko ga maf'uli fa'ili wato shi ne taɗin nan ta zame da ubangiji wata cikin halaktu halaktu wahidan bari da wanda ne halatta ni ɗaya ba wanda ya tare da ni ne abina wannan babban ƙirfi ne ko kuma man ɗin nan ita an maf'ulun man mausula ce allah zai halaktu don haka sai zan khalaqtuhu wahidan nayi shi kadai shi kadai na halitta shi daga digon ruwa kadan kadan har ya zama jinjiri yana kuka har ya girma ya kasura yanzu yana tsagawa yana zagin Allah yana cin mutuncin manzon Allah wa Allah ke magana akan sa ana shine wanda suke ce maraihanatu quraish dan madubin mata na quraishawa ga kuɗi ga iko ga sarauta ga ‘ya'ya ga kyan halitta su yana ji da kansu yana ƙasaita yana da wata gona an ce ba a taɓa zuwa ba a samu abin marmari a cikinta ba ita ba ta da rani ba ta da damina tare da haka tsakanin makka da tsa'ifa yana da dabbobi yana da shanu yana da raƙuma yana da tumaki yana da bayi yana da dukiyoyi masu ɗimbin yawa sannan ‘ya'ya bakwai gare shi a makka yana da wasu biyar a tsa'ifa inda yake da ƙatuwar gona da babban gida gidan sama wurin shakatawa da shan iska to saboda haka sai yana ganin shi wani abu ne wata tsiya ne Allah ce waje altu lahu malam mamduda na sa mashi dukiya mai yawa wa bani mashuhudan ga 'ya'ya yana ganin su wa man haddu lahu tamhidan na masa shimfiɗa ta jin daɗi duk wanda yake so ya rayu sun mai yatsumawa an aziz sannan gashi so yake ƙara sun maɗin nan suna ce mata litta'ajjub ba linnasaq ba ce ka san kana cewa haza sun haza sun haza ko ita ce linnasaq don tartibi don jeranta wannan ba ita ba ce kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ne wa ja'ala zulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dil Allah fa shi duwa ya ce tare da haka yace thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dil amma haka kaga wai mushrikai suna shirka ya za a yi kaɗa wanda ya ruda wanda bai iko guda haɗa shi da wanda bai iko guda to sun maɗin nan litta'ajjub ce wai abin mamaki ne kamar ka ce kai ne fa nake ba ku in wutsi ka sun mata jiko ne haba maro in ba ka sannan kai min zambo kaga kenan abin mamaki ne zarni wa man khalaqtu wahidan waj'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan kuma hatta lahu tamhidan wai kuma sun mai tsawon aziz a haka kuma so yake in ƙara masa kalla Allah ce bai isa ba
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا na'am سأرهقه صعودا na'am إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
Ika- kammala sa'usi فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر Allah ce sa'urhiquhu sa'udan haka ne kalla kalla innahu kana al-ayatuna anida ko to tunda Allah ya faɗi wannan kalla mutane sun zagaye wannan ku ba ta sadaka ko ku ba ta sadaka ta sai da Allah a baki sadaka a baki sadaka ku ba ta sadaka ku ce ta je can bayan masallaci ta je turo ta bayi zai ta ɗauki hankali ne shi ne ne Allah innahu kana li ayatina anida Allah ce ku kyale shi ai shi ne mai taurin kai da ayoyi to wannan kalla da Allah ya ce taurin da Allah ya saukar da ita walidul mugira kuma na ce rika ci baya wannan gonar sai da ta dawo sai ai wata dai ana neman abu abinci ciki babu ƴaƴansa suka rika mutuwa dabbobinsa suka rika halaka dukiya ta rika ja baya bala'i ya fara cin mishi na rashin lafiya kyan halitta ya fara bacewa saboda in Allah ya maka ni'ima so yake ka gode in ka kiya ja baya za ta yi sai Allah ya ce sa'urhiqu sa'udan ba ma azabar duniya a matsala ba za mu tilasta shi hawan wani dutse cikin wuta akwai hadisi da Tirmidhi ya rawaito a baya kira shi zarif wanda ya nuna rauninsa yana ta as-sa'udu جبل من نار يتسعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا wani dutse ne cikin wuta sai an kai shi tsokolon waya sun tuko shekara saba'in yana kai ƙasa ya ga an koma mai da shi ina sa'ur hikuhu sa'udan za mu tilasta shi hawan dutsen wuta inna fakkara wa ƙaddar ya yi tunani ya yi nazari ya kwatanta فقتل عندي بمساء البركة كيف قدر من إلى النظرين ثم قتل أنكار إيجي مثل البركة كيف قدر من إيه النذري ثم نظر ثم يدوب ثم عبس وبصر أن يمرتك فسكا يشاتوك كان ganin bakin ciki a fuskarsa sun ma'adbar wasu takbar sannan ya ba da baya ya nuna girman kai faƙala in haza illa sihirun yusa ya ce wani abin da kuka gani an muhammadu na yi kawai sihiri ne da yake ɗaukowa in haza illa ƙaunul bashar wannan wani ya koya mashi magana mutunci ya faɗi wannan bisa ga taurin kai domin akwai lokacin da aka taru ana tattaunawa game da manzon Allah suka ce mu muna ganin mahaukaci ne wayu ya ce duk abin da asare sare hauka ba ku gane gare shi ba suka ce to mawaƙi ne ce duk waƙoƙin ƙasar nan mun san su kada su bace kamar waƙa ba suka ce to boka ne ce ba ku ji irin zamzama irin kalaman boka yawan maganganu marasa ma'ana suka ce to menene ce kuma yin jiyan sauraro to da ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta masa hamim tanzilun min min Allah al-aziz al-alim da sha karatu sha karatu to sai dawo Abu Jahl ya ce wallahi ka canza fuska ko dai ka karkace ce ya ce na ji magana wallahi ba magana mutum ta kuma wallahi ba ta aljani ta ya ce kuma wallahi zaƙi ga saman maganan ƙasanta wani ɗanɗano ne mai daɗi ya ce kai maganan zai yi tafi tana ƴaƴa saman ta ƙasanta haka maganan nan sama ta kai ba a yi sama da ita ya ce kai wallahi ma huwa min kalamin bashir la ba magana mutane ce ya ce ka halaka shi ke nan ka lalace ta ce akai ba haka nake yi ba to me kake nufi to nan ne fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihr sai amai yallashi ya kare ta kansa dan kaga barna ce in Allah hukunta mutum da ita ba ita za'a Allah ya ce sa uslihi saqar ina shirin ƙonar da shi wutar sakara kuma a dara kama sakara waye sanar da kai abin da an wutar sakara la tuqi wala kaza ita ce wutar da ba ta barin komai ba ta sassautawa lawahatan lil bashar la sa take ga yan adam ko kuma ɗaiɗai fatar jiki take alaiha tis'ata ashar mun samu la'ika goma sha tara suna tsaronta nan bayani ne mai tsawo amma in Allah ya sa gobe muna da rai da lafiya za mu ɗora Allah ya sa wannan mura ta ɗaya ne sassauci don karatun arafita abinda makaranta bisa sawaba Allah ya bamu lada da mai kuskure ko tutun harshe Allah mana afuwa da gafara kada amanta da kawo tallafin bayan Allah mabukata musamman marayu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk